الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد القاسم الله ولله والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره وامتداد العظيم ورضي الله تعالى عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ بدور لنا بهذا المقدر والشعب في بلغة تأتي لنا بسرعة الحمد لله وأبوذر الله سبحانه وتعالى يا أمنا هنا ولا الوقتي لله مبارك على كل تاجنا الشفاء بالتعليم Mustafa sallallahu alaihi wasallam wato waraka bisa ga dangane da sanar da haƙoƙin manzo Allah abun zafi daga Rasulama wanda yake akan wayar dukkan musulmi lokaci ya yi wanda yake an daina ganin cewa cin mutuncin waliyai yana warkar da ciwon munafiƙanci da ke cikin zukatan wasu musulmi har sai da kai tsaye ana fada da mutuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da iyayen shi ba ma magana sahabbai magana a su an gama da lalata mutuncin su da suka ta mutane wanda yake ba haka ba ne dama maulan shi ya rage Allah ta'ala ya taba cewa ku yi hakuri ku rike waliyai ku rike dariku ku ta mutum masu suka ba su ne ake nufi ba ana ne manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam dan araba ku da shi araba ku da Allah amma babu hanyar da za a kai a cimma wannan nasara sai an raba ku da dari ku da shehunan kuna barin shehunan ku da ku da za a ci gaba a fada ma manzon Allah ne kai tsaye sallallahu alaihi wasallam yanzu ko sun da sun yi sun yi su raba mana shehunan mu da mu ba shi ne an wuce kai gaba ko kuwa suna ganin kamar sun cimma burin su tunawin ya kai haka ya kamata kai maso yan annabi sallallahu alaihi wasallam wayan wawan wane ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi ne ne haƙƙin shi akan kai musulmi ko ba kai dan adam ba kuma manzo Allah rahmatu lil alamin rahama ne ga dukkan halitta a da ke gaba ki da kai ka amfana imanin sai tsira kuma ka samu garkuwa da abubuwan da ke gudana cikin duniya na fatanci ya da zuma za Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma in har ta kama kana iya kare ya da zuma za Allah sallallahu alaihi wa sallam babu daɗi kai masoyi ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ka ga abin da ake faɗi ba gaskiya bane ba daidai bane amma dan da imanin kada cewa ka imani a dunkule cewa wanda Allah abin da suka kewa ne daga dukkan wani aini sallallahu alaihi wasallam da Allah ya yi shi da nan haka yi sai ka saka amma ba za ka iya fitowa kai bayani ba kuma yan an soke shi ba za ka iya karewa ba kaga za ka tabbata da kake ciki a cikin zuciyarka amma karatu irin wannan kari bisa ga abin da muke jure maulidai Allah ta kama wani mutum Ibrahim radiyallahu anhu ba dan kalamar gaya maulidi wanda akila za a canza mana annabi muhammadu sallallahu alaihi wa shigar da abin da zai rike shi a cikin zukatu amma albarkar maulidi sai ahali mai zuwa maulidi ana nan da son ka da girma ka da jami'in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da kana da irin wannan ka kare imanin ka sannan kana iya kare mutuncin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu da taimakon shi Allah ya kara mu da tsammanin Allah da sama da abin da yake da sabai baki da Bismillahir Rahmanir Rahim Allahumma salli ala Muhammad wa alihi wa sallim Allah ta yi salati da tsira ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi قال الفقيه مالمي الإمام الشعبة الحافظ mahad da shi ya ce wa al'adun hadisi a tsalla ya hadisi hadisi dubu ɗari a kai shi abul fadli ya bugun musa kulli iyalin ali hasibi rahmatullahi alaihi ya ce alhamdulillah godiya ta tafi da Allah al-munfarid bismihi al-asma wanda yake makaddaci da suna ne mafi ɗaukaka al-muqtasi bil izzi al-ahma mafi ke banta ko kuwa wanda yake banta da girma mafi tsarki da ɗaukaka allazi laysa dunahu muntaha wanda ba bakwara ko ma bayan shi wala wara'ahu marma ba abun nema bayan an cimma girman Allah subhanahu wa ta'ala الظاهر mabayyani la ta hayula ba wai ana kwatantawa ba ne wala wawan ba zato ba Allah shi ne ya bai wal awwal wal akhir yace wal zahir wal batin al batini wanda yake batini takaddusan wurin tsarkakewa la hulmun ba wajen rashi ba ba wajen Allah na batini ba ce babu shi a nan da tsarkake shi ne kawai وسع كل شيء لرحمته وعلمه ألا يعلو تكوني وجه رحمة كما سنش وأقبل على أوليائه نعما أما كما ألا ينزب عن شكا نعم وميلة فقرا وقبتاشي لفقر ما كان وكدا بأوليائه مسؤولين وبعث فيهم رسولا من أنفسهم عرما وعجما يأيقوما الأمة مسؤولين manzo daga kawo da su ɗan uwansu urban larabawansu da jiman da bai bayan su wa su kawo ya aiko musu mafi tsakakarsu ba hakidan wa manman wurin asali dai da kuma wurin ɗaukaka shi dukkan abin da yake karuwa gare shi sallallahu alaihi wa sallam wa arjahahum mafi rinjayar su akalan wajen hankali wa hilman da haƙuri na halitta suna cewa maza Allah su da ko ba da an lafta ba babu kamili cikin mutane da halitta Allah kamar maza Allah su da wajen hankalin shi da haƙurin shi na halitta duk wata ɗabi'a wadda aka yi mata adam da ita ta maza Allah ta yi kowa kammaluwa da cika sallallahu alaihi wasallam kuma wannan tun kafin a aiko shi da annabta haka yi ba a taɓa samun shi wani abu na asha ba kuma cikin halitta da wuya ka samu wanda ya tun tashi shi hanyar shekara kaza ɗabi'a mai kyau ba ta taɓa kukuce mashi ba ba ta taɓa ragewa ba bai taɓa canzawa ba tun tashi ne har zuwa ga wata da Allah subhanahu wa ta'ala ko da abin da ana hanyar inda wannan ai ba komi in dai na ƙasa ne ka kwatanta ta da manzo Allah na baya da ita wa awqarahum mafi cikassu da nasuwarsu ilman wajen ilimi shi da wa awqarahum mafi cikassu ilman wajen ilimi wa fahaman da wurin fahimta yawa za a faɗi magana daidai take amma kai fahimta ka ba za ka gano daidai ba sai ka fahimci wani abu daban ba wanda mai magana yake yi ba ce akwai sakon mai magana akwai fahimtar mai jin magana kamar littafi akwai sakon mai littafi akwai fahimtar mai karatu littafi maza na ya kowa ilimi ya yi kowa fahimta abu yadda ya sallallahu alaihi wasallam wa kawahu mafi karfin su ya kina wurin ya kini wa azban da kuma niyya al'azmu shi ne abin da maza Allah ta san mana gaskiya babu abin da zai karkatar da shi daga abin nan ko ya sassauta musu ko ya sa ka sa ruwa shi ne azumi sallallahu alaihi wasallam wa shaddahum bihim ra'atan wa rahim wa rahman mafi tsananin mutane wanda aka aiko cikin su mafi tsananin su tausayin su su ba kai ne ka tausayi ba tausan su su domin yi da rahoto kai ka samun musiba ko rashin lafiya wanzu Allah shi ka kuka da hawaye ne don tausaya maka kuma shi ka faɗi tashi don ya ga ya maganta maka wannan matsalar da ta dame ka ba shi da dama ba sallallahu alaihi wasallam ya fi al'umma ce tsananin tausayinsu da kuma rahama gare su zakka Allah ya tsallake annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ruhan wajen ruhi shi wa jisman da wajen jiki ne dan tsarki ne kuda bai taɓa hawan jiki ne ba sallallahu alaihi wasallam balle wani abu can wa hasha wa aiban wa usman Allah ya kiyaye shi ya tsare shi daga wani aibi ko wani abin da yake na musgunawa ko abin aibi wanda za a aibata shi da shi. Nabi alaihi salatu wasalamu awa ashirin da hudu suna cewa rawun da blok duk juyawa agogo ana da an kawa mashi ne ana jiran ya motsa a riki a rubuta a faɗa mutane ko ya buɗe baki a faɗi a riki ko ai wani abu yana zanne a riki a faɗi in ya shiga cikin gida mata tare da ya bari suna nan sun fake duk abin da za a faɗa wa mutane a rubuta a riƙe tun sannan har zuwa ila mai kiyamata sallallahu alaihi wasallam tunanin shi da komi kai hatta cikin mayafin iyali an bi shi an sanya ya kai da iyali in an ce yadda ya ka wankan sarki an bi shi an sanya ya kai hatta kadawul hajjati an hau ɗaki ba da niyya ba an ga inda ya kaji ba amma cikin awon nan ishirin da hudu ba a taɓa samun wanda a ce ba kashi ko ka ce da dai haka manzo Allah yi da ba a taɓa samu kuma shi kadai a haka shi kadai duk wanda ka bi kana cin mashi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye shi wa atahu hikmatan wa hukman kuma ya bashi hikima ya kuma bashi yanke hukunci wanda yake daidaitacce yadda Allah kan yi suna ba ra'ayi ne ba da bayan duk wani hawa in huwa illa wahayi duk abin da zaka ji ya bari to daidai yake da shari'a Allah ne yake wa duk ka ga ya kada haka wa fasaha bihi a ayyunan umiyat Allah ya bude makayin idanu albarka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa quluban gulfat ya bude suka taru fafi saboda albarka shi ya shigar da shari'a sallallahu alaihi wasallam in ka ji tarihin jahiliya dariya ma sai ta kama ka saboda jahilci ba wani rashin iya rubutu da karatu wani a'a komi da ka diba na su karkariya ce da hauka kuma shi kenan shi aka rayuwa da wurin ibada da wurin kasuwanci da wurin rayuwa ta yau da kullum komi ta bincika jami'a shirme ne da hauka sai zuwa sannan ɗan adam ya san ya amfani kai ne ya amfani wanda ya karfi shi ya amfani halitta da kenan da albarka zuwa shi kenan wa azanin ya bude kunnuwa summan wanda yake kurare da gaskiya ba ta shiga cikin kunnuwa yanzu Allah Allah ya buɗa albarkashi ya buɗe kunnuwan nan suka zama suna jin gaskiya fa amana bihi wa azzarahu wa nasarahu man ja'ala Allah lahu fi magallan sa'adati kisma man ja'ala Allah lahu kisma wanda Allah ya sa ba yankin rabo yi maganar da sa'ada a wurin riban nan da abincin riba na arziki wato wanda Allah ya yanka wa rabo cikin arzikin duniya da lafiya fa amala bi sai ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa azzarahu ya karfafe shi wa nasarahu ya taimake shi kaga abun ba wai dubara ba ta rabo ne gare shi yasa har ya yarda da shi ya ba da gaskiya da shi kuma tsaya taimake shi وكذب به وصدف عن آياته من كتب الله عليه الشقاء حتما من كتب الله عليه الشقاء وأن ألا ربوتا مرشا أرزكي حتما يأتي ألا يحكم تامن شي مرا أرزكي وكذب به سيكاد يتبرى الله صلى الله عليه وسلم وصدف عن آياته يجوز أن يقبل آيوين الله يزور رسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء ما ba wai rashin dubara ba a'a babu rabon shi da cikin annabi muhammadu sallallahu da aka sai allah ya juyar da shi daga barin ayoyin manzon allah sallallahu sai ya karyata shi ya yi sai kana da tsira cikin su kansu shugabannin ƙwarai shawa da shiwa da gaskiya da lokacin za a tambaye su ya taɓa karya zuwa yanzu a ce bai taɓa karya ba ya taɓa yin kaza bai taɓa ba to yaushe wanda yake tun yana yaro bai wa ɗan adam karya ba sai zuba ruwa da ciwo shekara arba'in ya Allah karya ya taɓa aikata aikin ashe bai taɓa ba to haka ne don haka duk wanda bai gaskata shi ba daga cikin zuwan shi ake kaga irin abu jali wani tambaye ce ce abu jali ta ce abul hakan sarki hikima wanda ya sa ba aka faɗi gaskiya da manzon Allah kana cewa ƙarya yake yace ni na san ba ƙarya yake ba cewa Allah ya aiko shi na tabbata ba ƙarya dan bai taɓa ƙarya ba a'a to ya ba ka ba da gaskiya ce yi akwai dalili da gidanmu da gidansu ana waso to da kokowar girma duk abin da mun kace su abin da sun kace mu in dai na mutunci da girma ne to haka muke wata rana sun tsere muna wata rana mun tsere mu yanzu an kai muna kunna doki kakkakat ba wanda ya wani to muna ganin mun daidaita in ma sun ƙara wani abu ma za mu to sai yanzu a zo a ce wai ga Allah da cikin su kuma a ce shi Allah karshe kenan in namu yanzu ba za a ba da gaskiya da shi to ya ce wallahi bai bi wallahi bai bi wallahi bai bi a ce ba rashin sani ba ne rashin rabo da kawai kuma abu su ga na kahiyyar musulunta aka ce ɗashi mijinta ya rasu a habasha mamaza allah ya aure ta ya ce o o ce ai wannan rakumi ne wanda in ya zo wurin tabuwa ka baka da iko buge hanci ne na yadda babu kuri bai hau musulunta ba yanzu allah kuma ana cikin yaƙi kuma lokacin shi a shugaban makka sai maza allah ya aure ɗiyarka daga habasha ya ce a ai ba kuri wannan ba ka iya hana tabuwa rakumin ne ya hau tabuwa ka da haka na yadda ba ga lokacin da ya ce kan magana a ƙara lokacin sulhi na hudaybiya da aka yi saboda ya san sun taka sulhin da aka yi ya ce ɗakin ta zai shiga ya shiga ya zanna ta ta hidan manzon Allah ya ce duk da ɗauki abunta sai ya ce ni a sarkin makka ni a ƙowanki za a haushin hida ba ko wata hida ban ganin mu a duniya wai ki ɗauki ka in taka shi kina ganin ni matsayi na lahi ƙarfin hawa na shi da babba na kisa bane mai kyau ko ko tana hanga ma ta ba kashi da matahi ta ce babu shi hidan manzon Allah shi kawai na jasa kafiri bai haramta uban ta ba masarkin maka shi hidan manzon Allah shi kana kafiri da jasa ba ka hawa shi hidan manzon Allah ko kaga ashe sun san komi ille ne kawai Allah ne wasa dafa Allah da suka jiwa Allah sai jiwa da su waka zama bihi ya kare tashi waka dafa an ayati ya kauce ma'ayoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa man kana fi hadhihi ama wa bil akhirati ama wa bil sabila wanda ya zama makaho a duniya bai gane ba to ko lahira ma da tashi makaho ba zai gane ba shi ne shi wa ya rubuce ka cewa wajen kawo mota ta yi kasa kasa da kai ko zaki ya yi lala da laka ko ko talauci ya hana ka samu abin da ka karya ba haka aka yi da Allah ba ai dan Allah ya kashe ka toni dan Allah ka kare ka toni dama haka ake wanda ya mutu Allah kashe ba haka ba cika abin da aka faɗa da Allah da sai zama ga yadda zuciya ba ta gane gaskiya ga yadda ido ba su ganin gaskiya ga yadda kunne bai jin gaskiya ga yadda harshe bai faɗa gaskiya ko faɗa ne da Allah ya koma kamar dabba Allah ce goma dabba ne shi ne man kare ne ya ya ta ta sallallahu alaihi wa sallam salatin salati ta nuna wata suke ta karuwa wasu ne wanda kuma ake kara mata albarka ko da yaushe ran Allah wa ala alihi salati ya tafi daga alayen shi wa sahabi da sahabbai ne wa sallama na da aminci cikin aminci mai yawa gare shi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsara